أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم رحمة الحياة الدنيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأفضل wannan aya ta kokari sai da Umar ne ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu annabi yana kwanta kan tabirma irin tabirma ta kaba din da haka ta ta manzo Allah bayan ta haka to sai kace da shi kai sai da Umar yace ya rasulullah kana shugaban halitta gaba daya ya sarkin kisra ya sarkin kaisar ya sarkin ruhu suna kwana a kan shimfiɗi da katifu an da sai kana kwanta a wannan tabu ma da ta ta saka maka jiki dan Allah sai haushi da faɗa yace ne nake ji kana faɗa haka ya kuma ne nake ji kana faɗa haka a turidu ha kikra wiyatan a turidu ha kikra wiyatan annabi ya maka faɗa ke dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka faɗa yake cewa mali wa dunyaki ina ji ina duniya ina ji ina duniya duniyar da da ta wuce mutum ya zo wuce kamar zai wuce ne mata shi rana ta da wuce ya ɗan ina ya ya ya ji ya ɗan ji inuwar bishiya ya wuce ina ni ina duniya to shi ne ko Allah ma ɗauki sai sai ya saukar da wannan aya yake cewa wala ta dubban wala ta dubban na ilaika ila ma mutta ala bihi azwajan min ya ce ya rasulullahi kada ka yi ka idaniyarka kada yi kada ka wato ka yi ka idaniyarka kana kana kallo zuwa da abubuwan da na yi zuwa innan kafirai nau'in abubuwan da na mutu duka wannan zahata da ya kabbi da ado ne kawai na rayuwar duniya kuma Allah ya ce na muku wannan ne li nastabiyahu saboda in jarrabe su Allah ya muku wannan ne don ya jarrabe su in taɓa gawa a yadda alƙur'ani yake faɗa wa ta aya yake cewa walau da su Allah ya ce al-ibadi na bagautul ardi وهكذا الله يجر بك فريد يباك abubuwa na rayuwar duniya idan kuka duba sai kuga ko dukkan su sun fi dukkan da karfi sun fi mu lafiya an tara musu abubuwa na duniya in nafsin mahum fi Allah ya kuma yi don ijarabe su shagalci da duniya wannan kuma an yi kama su a kama ya Allah ya ce shawarin korar duka sun jannatu khairu mimma yake arzikin ubangijinka da yake aljanna shi yake alheri wa afa shi kuma yake wanzuwa shi yake da zama ba wannan abubuwa na duniya wanda zai kare da kace gida
وَأَمُرَ لَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله مدعوكين سبكيك يا من الله صلى الله عليه وسلم يسوى أمر أهلك بالصلاة وتكن أمر سئيا لنك بصلى كأمر سئيا لنك بقيا واعة صلى واستجر عليها كما كجوري كأمر سئيك كجوري لن لن يتقيا واعة صلى shine Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da shi yake magana amma kuma mu ake nufi الكتاب للنبي والمراد أمته الله أنا مجانا من رضا الله سيد شين أبو سنة جبسة أما كنا دبي أتي أما جينا الله yanzu ba ce kai hakuri a kan sallah yadda yana cewa yana cewa wato an sanya min sanyin idanuwa ta ma a cikin sallah ba ma abin da abin yake jin daɗin ta irin sallah yana cewa wajen da kuma ta ainihin su sallah ko ya sanya sanyin idanuwa ta a cikin sallah shi man ba Allah wanda yake da sallah kamar kai ne da numfashi yanzu dole sai an ce kai hakuri ka jure kai numfashi a mutumin da Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi har abada a cikin sallah yake a cikin tsayar da sai dai da mu ake magana Allah yake cewa umur alaka bi salati fa umurti iyalanka da sallah wasajir alaiha kuma ka jure a kanta la nas'alu tariqan wato ba mu kallafa maka cewa sai ka azurta kanka ba wala mu bayyana ko wani ta ba na narzuka mu ne masu azurta ka wal aqibatu lit taqwa karshe mai kyau shi ne aljanna shi kuma yana zama mazuwa tsoron Allah kenan shi ne masu tsoron Allah ko haka ana kiran mu da dukkan mai iyalai to ya dinga umurtan iyalansa da sallah lalle lalle ka dinga umurtan iyalanka da sallah ka sa ido a kai ka sanya su lalle sai sun jure a kan sallah sallah da karamin ruwa da abin wasa ba annabi yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da za a yi mutum misali ranar alkiyama shi ne sallah idan aka samu sallah ta cika ta yi daidai da sauran ayyukan ma da za a bincike su wata ake ka wuce aljanna kawai idan aka samu sallah ta samu na ƙasa ta samu kanjaro sallar babu kai to ba za a ji da sauran ayyukan ma da na alkhairi da suke nan kai ake mutum ya tafi wuta a wuce billahi saboda haka farkon abin da za a bincika ran tashin alkiyama shi ne sallah saboda haka Allah yake cewa lalle lalle manzo Allah ka umarci iyalanka da tsayawa a kan sallah kuma ku jure a kanta to tun da aka ce ka saukar da wannan aya sai da Fatima ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa lokacin da Allah ya saukar wa manzo Allah wannan aya sai da manzo Allah ya tsaya ko idan ya fito sallah da asuba sai ya ji ta kan gidan sai da Fatima ya ce musu ya ahlal baiti as-salah as-salah ya ahlal baiti saboda umarni da Allah Ubangiji ya masa.
وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى nan kuma su musulkan larabawa kenan musulkai na ƙuraishawa su ne almusulkura sai suna cewa wa kamun sai suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laula fati na bi ayatin min rabbih me yasa ba ka zo mana daga da wata awa ba wata hujja daga ubangiji in Allah ya auren tasihin bayyinatin ma fi sukul ula shin aya da ta zo musu game da hujjoji daga abin da yake cikin littattafan da suka gabata na farko ko ayoyi sun zo musu amma suka kafirce wa manzannin su ko wato iyayensu da suka gabata kenan ko na ka aiki ma ayoyi sun zo musu
ولو أنا أهلكنا بعذاب من قبله لقالوا ربنا وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى ko da kafiran nan musulman larabawa suke cewa walau anna ahlakna Allah yake walau anna ahlakna hum bi azabin min qabl ba ce na zo da azaba na halaka su kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na qali yawmal qiyamati su kafiran da su ce ranar alqiyama sai su fuskanci Allah ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya Allah ubangijin mu kamar azaba ko kake kama mu da azaba me yasa ba ka aiko mana da manzo ba ana ka aiko mana da manzo me zai kira mu zuwa ga abin da ka aiko shi zuwa ka aiko shi zuwa ga dole ba manzon ya zo ka faɗa ta bi aya ta ba sai mu bi ayoyin ka abin da ka aiko masa kenan mun kalli anna zilla wa nakdi tun da ba mun an da gilla wato mu kaskanta cikin kiyama a cikin tashin alkiyama wa nabiyo mu kunye ta fi jahannama a cikin wutar jahannama ba haka za su faɗa ba don Allah ya aiko manzo Allah ba
قل كل متربص فتربصوا وستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل كل متلبس فتربصوا فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله يكفي أن محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يا يا رسول الله كل منا ومنكم وتقوى بسكن يوكم بكل متربص وتمنتظر ما يقول إليه الأمر وتماسي wato masu dakatawa duka mu da mu da kusan muna nan masu saurare ne muna sauraron yadda lamarin mu zai kasance ka tarabba su wato ku saurara ku saurari abin da lamarin ku zai kasance ba ku ta'ala ne na sun kuwa ba ki da sannu ba ku sani a cikin alkiyama man man ashabu sirati sawi da sannu ba ku san wane ne suke kan tafarki madaidaici mu ne ko kuma su ne mu ne ke dan mu musulmai wa man yutada min ad-dalalati da kuma wanda suke kan shari'a wanda suka shiri da suka ba da kanne za ku san ranar kiyama an hanu an amsu mu ne ko kuma ku ne mu ne ke nan mu da muke imani سورة الأنبياء عليهم السلام مكية ولم يكن إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم اقفى بل الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم اضطرب للناس حسابهم وهم في بكة معرضون وأن السورة إذا كتبت سورة الأنبياء سورة كيف النبوة لا تجعلني كتبت سورة النبوة وأن سورة kuma da kiyaye ce a maka aka saukar da ita ayoyinta ni'a wasu na ta aka rasa aya a wasu kira'ar ɗari ne da goma sha ɗaya a wasu kira'ar ɗari ne da goma sha biyu ayoyin su ke Allah ya ɗauki suna kawo wa ta kamar haka Allah ya ce iska raba lin nasu bi sabon wato su mutanen makka yadda suke inkarin tashin alkiyama da duk mutanen duniya ba wanda ba su yarda da tashin alkiyama ba to iska raba lin nasu bi sabon wato hisabin su da za a yi ranar alkiyama ya kusa iska tsaro da kenan ya kusa yawan su gwamnatin amurka ne a rubuta alhali da tashin alkiyama ta kusa ya fito kuma suna cikin rakkala suna masu juya baya da kan da kai da bari imani da kuma tashin alkiyama ya kusa su aiki cewa لا يأتيهم من ذكر من ربهم مهدة إلا السمعوا وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدة إلا استمعوه وهم يلعبون الله مدد سنجد ما يأتيهم من ذكر من ربهم wato babu wani ambato wani wani wa'azi wani ambato yadda zai zo muku daga ubangijin su muhdathun wato sabo muhdathun su ne sabo amma nan malaman tafsiri su ce sai an ta sai an wato zai dinga zuwa muku kaɗan kaɗan ana saukar da shi kaɗan kaɗan in yasta ma'uhu alhali sai sun kasance suna jefa wa hum yanqaduna amma alhali suna izgilan su suna wasa da alqur'ani yana sauko musu fado ko kuma kaɗan kaɗan amma sai sun kasance suna yi wa alqur'ani nan izgili suna wasa to nan wurin akwai magana kai Allah ne ya ce ma ya fi mu zikirin na rabbi wa muhdatu wato babu wani ambato da ya zo musu daga ubangijin su muhdatun sabo to sabo din nan shi alqur'ani kadini sifa ce ta Allah da ganin Allah saboda abin da yasa akwai wasu yadda suka fi wasu masu wata aƙida akan cewa wai shi alqur'ani shi ma halitta ne kamar da mutane suke halitta wannan kuma kuskure ne shi alqur'ani kadini ne ba halitta ba ne suna kafa hujjoji da irin wannan ayoyi suna cewa ai Allah ne ya faɗa yana cewa ma ya fi min zikrin min rabbihim muhdath to muhdathin din nan da Allah ya faɗa sai suna cewa wai sabo ne shi alqur'ani sabo ne halitta ne to wannan daurori da yawa sun tafi akan wannan fahimta bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sun wahalar da malaman musulunci da yawa wa ala ra'atihim bisa wato ala ra'atihim shi imamu shafi imamu shafi ya sha wahala kwayoyi da gaske a kan cewa su wannan daular lokacin daular musulunci tana nan a bagdad to imamu shafi ya rayu da sarkin da wannan gwamnatin a lokacin shi ya ƙwari su cewa alƙur'ani halitta ne kamar yadda sauran halittu suke to wannan kuma kuskure alƙur'ani kadini ne ba halitta ba to shi ke nan sai ya kasance shi imamu shafi ya rayu a bagdad a lokacin to sai ka san su masu mulki ba sa rabuwa da ɗan kun jikin da ake cewa masu yawan kai musu bilmatu bilmatu sai wasu daga cikin gari sai suka zo suka gaya wa sarkin wannan lokacin a Bagdada suka ce masa ai imamu shafi'i ma baya tare da su akan ra'ayin cewa alqur'ani makhluq ne to ya ce alqur'ani kadiri ne kufa ce ta Allah kadiriya to shi ke nan cewa wannan sarkin sai ce aje a zo da imamu shafi'i aka je aka zo da imamu shafi'i aka zo da shi fara sai sarki ya tambaye shi yake kai imamu shafi'i me kake cewa akan alqur'ani alqur'ani a wurin ka kadimi ne ko makaluki ne wato alqur'ani a wurin ka kadimi ne sifar Allah ce kadimiwa ko kuma kuma halitta ne kamar da Allah ya halitta sauran mutane da sauran abubuwa da imamu shafi'i idan yake alqur'ani makaluki ne to ya dace da gwamnatin wannan lokacin amma kuma ya saba wa Allah saboda ba gaskiya ba shi alqur'ani qadimi ne to sai shi ka san malamai Allah yana tare da shi sai Allah ya tsinta da wata dabara a cikin zuciya ta sai shi sai wani da kai yake masa Allah ya kuma da kai sarki yake ba sai ji yake wa ni aka ce a ba sai ake alqur'ani sab qadimi ne ko makhluqi ne sai ya haɗa yake abarin ƙara muku ba yake alƙur'an da taura wal injil wal zabur haula al arba kulluhum makhluq sai yake alƙur'an ko faɗa ya tsada da taura da injila da zabura sai yake waɗannan hudu yana nufin ya yi isa dukkan wannan ai halittattu ne halitta ne ya kace ko kai ka kai ka inda kai da alqur'ani da al-taura da zabura da injila dukkan su ba kabila da hadisi ne su ke da ta aikin da duka to amma mutum ya kace ne na duka to ya haka dan da ya fara ya kace masa san ke kan dubi ta Allah ya tabara me kake so a san alqur'ani alqur'ani makaluki ne ko kuma kabili ne ko san da kai yau ta wani jiki ya fara ba da jiki da ilimi da dabaru da hikimomi kaga ta ya ta ba da ana tambayar ka shi kan alqur'ani kadimi da sai da kalimi ne in ya ce makaluki ne ya faɗa wa Allah ya ji yadda sarki yake so in ya ce kadimi ne kuma ya ji yadda Allah yake so amma kuma ba za su da shi ba za su maka azaba sai ya kawo da kansa sai aka kanta masa tambaya yake ni ne aka ce da yake yake ai sai kada ya yi ta haka guda yake aka yi tsara ni sai yake da asaura da linjila da zabura da alqur'ani yake haula in arba waɗannan guda hudun nan sai mu da wasu ya kunta guda hudu yake a dukkan ta halitta ce yake aka ce ta yi ta ta yi ta ta yi ta ya ta tallabe shi ko ta da yake duk sai da ruwa fa da yake ko wannan ku da ku wannan ba da ba yana muku hankali ne ba ba alqur'ani yake nufi da asara da jabira da injira ba ya kun da yake nufi ba ku ga haka ba da wannan da wannan da wannan da wannan wannan ta aida zabura da asara da injira da alqur'ani wannan abukan ku ala halittar su akai wato yana nufin ya tsinka yake yana muku hankali ne kuran ta dade sarki ya ce ko haka ya rana ya ce ya ce a ji a dawo da shi ya ka sake zuwa da kira imamu shafi'i aka dawo da shi fada aka ce da muku hunci bayanin da kuke maka mana bayani gwamnatacce muna tambayar da ne ba ya kun ka ba da suka ga haka alƙur'anin nan na Allah kabilu ne ko da saniki ne sai kawai da kuma zai kamar da shi ba kuma shi ba ta ce ko yin gure yake za ka mara sarki yana maka magana sai ce eh ni a ni ba makaluki ne ba a ni makaluki ne ni ina ne yake yake a makaluki ne aka ci ka ji tambayar ka kai bayani alqur'ani makaluki ne ko kadini ne sai ka ce da kanka sai da fadi yake kai fadi yake tambaya sai ke da ni ake yake yake a masarufi ne wato yana nufin shi sai sai ke ta haka yi ta a wani sallame ke ta ce ya aka sallame ne babu ta su ke da ya ce su sai wannan ba fada ya ce ranka da wannan malamin ta ya sake nuna mana hankali kaga da aka tambaye shi sai da shi da ya kawo da sani aka sake gungura da dai a shi ake yugu aka ce da shi ake sai ta ce a maka miki ne yana nufin kansa shi sun halitta ne ba alƙur'ani ne ke nufi ya aka ce to lallai a sake dawo ne a kowa ya bayani da imamu shafi'i sai ya tattara kayayyakinsa gaba ɗaya sai ya hijira sai ya bar garin daga daga sai ya koma misira ya sa za ka dinga jin takwarorinsa sai ka ji ana cewa wannan fatawar taka kabiliya ce tun yana magadaya wannan kuma jadidiya ce lokacin da ya koma misal haka na kaji fatawoyinka akwai tsohuwar fatawa lokacin yana magadaya akwai kabiliya lokacin da yake misal to ya bar garin sai ya bar almajirin sa a wajen muhammad Ahmad bin Ahmad dan Hanbali almajirin sai to shi Ahmad dan Hanbali ya sa sun yi haɗar da su gwamnatin wannan lokaci saboda sai da ya rayuwa da sarakuna guda uku yadda duk wa'ayin su kai su kai alƙur'ani halitta ne to a kawo su ka da a tambaye su ne za ka ce a kan alƙur'ani sai ce alƙur'ani ƙabili ne maganar Allah to sai a kai su kan gida a je a yi ta dukar a yi ta dukar a ce sai ya canza sai ya ce alƙur'ani halitta ne da shi a shi da zai faɗa ba. To shi imamu shafi da ya jira ya koma misal. Sai mafarki sai ga Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Da ya mafarki da ya wani da Allah sai wanda Allah ya ce ka aika wa Ahmadu Muhammad ka gaya da ka ce ya tsaya a kan gaskiya. Kada ya farkace ya tsaya a kan gaskiya idan ya farkace malami ne ana jin zarfansa. Al'umma ta da yawa za ta halaka in ji nan barka. duk abin da zai same shi na azaba ya yi haƙuri ya tsaya a kan gaskiya kada ya karkace a kan gaskiya ya tsaya a kan alƙur'ani sabili dan malami ne idan ya ce alƙur'ani ya ji tsoron wannan sarakuna ya ce alƙur'ani halittar ta ake yi to al'umma ta za ta ake da yawa in manzo Allah za ta halaka to shi ne sai imamu shafi'i ko ta da wani mutum musamman wani almajirinsa ya tura shi har daga babu tun daga misal ya je ya sami imam Ahmad ibn Hanbal yace imam Shafi'i ne ya aiko ni wurin sa ya ce ya ga Annabi Muhammad a cikin mafarki mafarkin manzo Allah kuma gaskiya duk wanda ya ga manzo Allah a cikin mafarki duk abin da Annabi ya ga ma gaskiya saboda hadisin nan da yake cewa marra ajin fil manam fa sawarani fil ya'la ya anna shaytan la yatamassali akwai hadisin imam Bukhari ya zo kai wanda Allah ya ce duk mutumin da ya gani a cikin mafarki hakika ne ya gani saboda shi ba bai isa su tantu da sura ba saboda haka sai ya aika wa almajirin ka Abu Muhammad yana daga daji yace annabi Muhammad ya ce in ga baka lalle lalle ta tsaya a kan gaskiya kar ka karkace idan ka karkace al'umma ta da yawa za ta halaka to shi ne ɗan saƙon da ya zo samu Abu Muhammad a daga daji ya ga masa wannan saƙon na malamin sa Imam Shafi'i da ya gaya masa ko ya fashe da cuta ya ce yanzu ɗan mutum nan har annabi muhammadu zai ɗauko sako zuwa gare ni ya fashe da cuta ya ce da wasu sabbin kaya shafa a kafin da su tura abu ne wahala to ya ce wa rijinar ya naɗe su ko ba ɗan saƙon ya ce sai kuma ga shi kuci da ba inda ta kawo mu saƙon annabi Muhammad ya gare ya ce kuma insha Allah za mu dawo to haka dai aka dinga azabtar da shi sarakunan nan su tambaye shi su ce sai ya ce alƙur'ani na khaliki sai ce ya alƙur'ani kaduri ai ta gwana shi ai ta gwana shi sai da aka maka bulala ta kai dubu goma ta kafa aka tsinye shi a kurgin amma bai ce kada kan wannan gaskiya ba haka ake son malami ya tsaya a kan gaskiya duk rikici ya gane ne kada malami ya canza ya tsaya a kan abin da ya karanta abin da ya san abin ma da yana cikin turbi ana masa wannan bulala sai ya ce alƙur'ani ne kamar ne sai ya haɗu da wani ƙarawo wani kasu gudun ƙarawo shi ma cikin turbi ne shi ma kullum ƙarawo ne sai an masa bulala ko ƙarawo ne wani abu a madin muhammad a cikin turbi ɗin ba yake za ta malam yake eh yake ka gani yake eh yake wani abu muka yi na rashin gaskiya hukuma ta kama wani ana ce sai an ji gaskiyar maganar a baki na kullum bula ya ake yi tun da nazo amma har yanzu bai canja kuma na san akan ƙarya nake tun da kan tun da kan har canja amma bai canja ba sai haka kai kori da ni amma da nake zuwa abudin muhammad yake kai kori da ni ni ma akan ƙarya nake kullum bula ya ake yi amma ban ci gaskiyar bare sai ne kake kan gaskiya kar ka canja هذا بما عندنا يمكن إن شاء الله ولا مشجع وهذا هو مشجع لهذا يقوم هذا إلى الجنة الإنسان وهذا عن كيف المال من قوة الأشياء
لا يدعن قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون لا هي من قلوبهم وأسروا النجوى وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون لا هي من قلوبهم الله مكتب في سلسلة يوشي ويوشي بعد القرآن وقرآن ما يوشي ويوشي جاهل الله على الطريق daga barin ma'anar alƙur'ani sun isbar ta alƙur'ani duk da yin suna nan a rasu wa sarrun najara allazi na dole ne wannan da suka zalunci kansu ya ce wannan musulkan sai suka dinga ganawa lokacin da alƙur'ani yake saukowa sai suna kiran junan su jima jima suna ganawa sun ganawar sai suna cewa hal haza illa bi sirrin mislikum wannan ta da yake karanta muku wannan da kuma muke shugaban halitta ko ba mu mutum ne da irin ku to ga wata magana ce shi yasa manzo Allah ba a ce masa mutum ne irin mutane mutum ne ya san ka da cewa Annabi Muhammad ai mutum ne irin irin wa ne kai manzo Allah mutum ne a jiki amma ba ba irin ka ba eh shi ana masa wahayi kai ba a maka eh shi ta ko ina ba irin mutane ba manzana da yake gani ta gaban ka yadda yake yake gani ta bayan ka yadda yake gani ta gaban ka ya za ka ce mutum ne irin ka ma ce manzan Allah mutum ne irin ki kafirai ai ka ji alƙur'ani ya faɗa hal hada illa da shirin da suko kafirai ko suna gana wa suna cewa mutum ne ba irin ki mutum ne ba irin ki abu ta ce ba su zuwa yanzu za ku duki a kan shirin da ya zo da shi wa an ci ku su wura alhali a gaban ku ake wannan shirin ai kun sani sihiri ne duk abubuwan da yake yi mai sihiri ne saboda haka ku daina cewa kun yarda da shi kada ku yi shi da shi manzo Allah lallai annabi mutum ne jikin ka mutum ne amma fa ba irin mutane ba ba irin mutane ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga ba da kai fara jikin ka kai kuma haka ne kai ma kuma ba da kai jikin ka manzo Allah idan ya wuce sanar sai an yi kwana uku duk wanda ya wuce sai ya gane annabi Muhammad ya ji layi saboda za a ji ƙanshin jikin ka shi jikin ka ƙanshi yake ba tare da ya sa turare ba kuma inda ma jikin na ka ji ƙanshi lokacin da ya haɗa jika kawai ne idan ka haɗa jika sai dai a kai ku ka ce kai mutum ne irin manzo Allah kai dai annabi ne ya zo kai annabi yana kallo saboda ku ta baya manzo Allah yadda yake magana da mutane ya yake magana da dabbobi wata rana wani balarabe ya je ya faro ko gamo sai ya ga jama'a sun kewaye annabi yana wa'azi sai ne ce wata faruwa ya ka ce ai ga wani balarabe ne iya ce iya cewa wai shi Allah ya aiko sai wani mako wani mako ya shigo cikin jama'a sai ne gogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce ya asal arab asa asa da abu annaka rasulun min Allah ya ce ya kai ɗan uwana balarabe wai kana yi wa cewa kai da fada ne daga Allah Allah ne ya aiko ka manzo Allah ya ce karai ko Allah ne ya aiko ni sai ya ce ka yi wa yin yadda da kai sai wannan daman da na farauto ya yarda da kai dan yana magana ne manzo Allah ya ce da daman ne magana da daman yace ya dabbu ya turbawo ya yi hanci kawai ko dan ne dinga cewa wanda ya yi ce ne dinga Allah kira shi ne wanda tafarkan da suke cikin ruwa shi ne wanda mulkin sa yake sama shi ne kaza kaza shi ne kaza kaza shi ya hanci annabi ya kan gidan ya ce wa man ana ni kuma wane ne ni yace an ta rasul an ta an ta rasul kullu man ya farkiya an ta rasul kullu man ya farkiya kai ne abin dukkan mutumin da zai ga sakin alkiya أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والله يجب أن لا يكون أكيد في هذا الرواب. يتدعون أمرني ما تتبع. إن الله يسعى على غير مرسومي ومتبع. لكن المرسومة تكون نجي تتبع كما رأيت نجي ليس خمسة. وكاجا كل مثلا غير الأول في بداية kuma magana da wani cikin gidanka ko ya za ku ce an mutum ne irin ta manzo Allah jikin ka da jikin mutum ne amma ba ba irin magana ba irin mutane ba eh masana manzo Allah suna cewa Muhammadu sayyidul qaumin wa alayhi wal hayy qaumin min qurbi wa min azab Muhammadu basharun wa faqal bashar bal huwa qad yaqti sudan al hajj manzo Allah suka ce basharun mutum ne amma ne su kalbashar ba kaman irin mutane bal huwa qad yaqti sudan al hajj ai kaman yaqti ne a tsakanin duwar in ka zo kafa mun dinari ya ka bai ka mun dinki ne kana cikin duwar su amma ba irin duwar su ne idan Allah ya saka jikin ka cikin mutane ne amma ba ba jikin ne irin kowane irin mutum Allah ya yi shi ta shi duk halittar Allah ba mu kamar sa shi ne shi ne ke gaban halittar Allah da ba ta to shi ne wannan ne shirkai suke cewa ya ɗan uwansu suna gaba wa suna cewa haza hal haza illa bi sunni shin annabi Muhammadin kan ai ba wani abu ne mutum ne irin أبو تأتي مسيرة أنتم تنكرون ما
قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم أن الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يقول لهم بيانك يا رسول الله ربي أبيدنا يعلم القول في السماء فيما مثل wato duk zance da yake cikin samuwar arzu da kasai wato gane wanda suke suna maganganun bayan ba to an Allah ya ce ce musu ya Rasulullahi da ce ai Allah shi ne mukumin zancen da aka yi shi a cikin ma da a cikin samuwar arzu da kasai wa huwa samiul alim shi kuma Allah ne ji ne daga abin da aka koyo al'azimu masani ne bihi da shi
بل قالوا أبغاث أعلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون بل قالوا أبغاث أعلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون في كلامه بل قالوا أبغاث أعلام sai mutum kan da suka dinga cewa ai shi alqur'ani ma ba wani abu bane wato surutan mafarki ne kawai wato alqur'ani da suke yi ko ai ba wani abu bane surutan mafarki ne kawai da muke wani ai shi ne wani abu alqur'ani ne bal huwa sha'iru suka ce kan ai wa ai ma waka sha'ir ba wa shi ne wato abin da yake shi kuma waka Allah ya kula da ayatin ya zo mana da ayoyi wato wasu hujjoji ko wasu ujizobi kamar ujilar lalurina kamar yadda aka aiko yadda suka wuce sababbu na farko kan na tafiyar a kayan yadi kamar na tafi sami da a kasan nisa da hannun annabi nisa a wanda ke sa a kafa ke fitar da haska ɗin wanda ya sa da ya Allah da zai musu da irin wannan ba bayan da alƙur'ani ya zo yana karanta musu bayan ya zo musu da abubuwan da ya wuce hankali gaba ɗaya amma da ke shirya ta Allah Allah bai jefa musu shirya da wasu da su gane kuma Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ما آمنت قبلهم من قريتنا لسنا أفهم يؤمنون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون الله مدوكتين سيكون ما آمنت قبلهم من قرية أي وجه القرية في ذلك وجه وإن سبب لك أيكم مثل أنبا أيكم بسم إيمان lokacin da aka nuna musu ayoyin ma ba su yi imani ba sun kafir ko Allah ya halagna ha muka halakar da ita wato alƙaba alƙaryar ba ana nufin mutanen alƙaryar ko Allah ya halakar aka hudu ne nuna shin sun yi imani ne ana sun imani ne kuma haka Allah ya halakar da su na
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلكم إلا رجالا يوحون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله تعالى بكثير جيشه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا أيضا أيضا بقاتل شيء إلا رجالا سيد مواجه مواجه متعيشه أن مواجه بائرس في دبو أريد دبو إشريد دبو هؤلاء manzanni ɗari uku da goma sha uku nan babu mace dukkan su mazaje ne sai Allah ce mazaje muka aiki ni ha ila wuce mun yi wahayi ne zuwa gare ku ba mala'ika ba ai ba mala'ika muka aiki ba da za ku ce a aiko mala'ika ba in gaskiya ne ai kuma sauran al'ummatan da suka wuce annabawan da muka aiko musu ai mazaje ne ba mala'iku muka aiko musu ba فاسألوا أهل الذكر إن كنا كل إذن شركا لا وضعها فاسألوا أهل الذكر تسمينا لهيمنا ما لمن يهودا وما لمن نصارى ما تأثورا من الجيلة تسمينا تجينا غيرنا هل كان يتعيكم إلى ملائكة إن كنتم تعلمون إن كنتم تسمينا حقا
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وكنت تدين لهم جفاء لفتا ساعة كريم ليس أولا النبي ليأتي في النبي أما هم لا يجينا هو فاسيني ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ليس أولا النبي ليأتي الأبيسي هو لا يجينا هو فاسيني إن النبي لله أنا أيضا Allah ya dinga ban abincin mana daga sama ba sai ya dinga zuwa kasuwa yana neman wasu abubuwa ba to shi ne Allah wanda da zai san ce wa ma da Allah hu da sabbi ai sai annabawa da muka aiko ba mu san ya su biki ba ne ma ya aiko nuna ta'am wanda ba ya cin abinci dan ya aiko nuna hu suna cin abinci wa ma ta yi kurani biyu su duniya kuma mu kasance masu dawwama bayan a duniya kowa lokacin da yayi zai wuce ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشركين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المشركين الله يقول في الكتاب ثم صدقناهم الوعد ثم سمك بكرة كانت على الأول من في النبوة بإنجائهم لكتب wato idan annabawan suka zo suka kira mutane zuwa ga Allah idan mutane suka ki da suka ne sai Allah ya halakar da wannan al'umma sai ko da annabawa shi yasa nake yawo da annabawan idan Allah ya kai mutum makka ina inda ake yin tawafi bakin ɗakin Allah ne tsakanin rukuni da yamani da hajarin asiya ɗin nan an ce kabarin annabi saba'in ne a wurin duk annabin da ya Allah ya aiko shi zuwa ga mutane sai kira shi zuwa ga Allah suka kafin ko suka ƙin imani shi ke nan Allah ya halakar da al'ummar da shi annabi sai ya bar wurin inda an halakar da shi sai ya dawo ɗakin Ka'aba sai zai yi ta ibada a wurin har ya rasu idan ya rasu sai a binne shi sai da haka inda muke ɗawaƙi idan na ɗakin Ka'aba kan yi rubuta ne na annabawa ya kai gida saba'in kawai. Na'am.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأكلون Allah madaukakin sarki ce da kaman zan ma ku ne su kitaba hakika ainihin aiko muku da littafi ko kuraitawa kenan wato su larabawan haka kenan Allah ya ce mun aiko muku da littafi shi ne alƙur'ani yake fihi dhikrukum a cikin alƙur'ani ban kuma shi ne fihi karafukum sai kakar ku ne a cikin annahu bi muddatikum ai da da muddar ku aka kai kadda alƙur'ani wato da yaran ku yaran larabawa da shi aka kai kadda alƙur'ani ai ko kuka ce a gare ku tunda qur'ani Allah ya san kadda shi ne da yaran ku kuma ai ko kuka ce a gare ku in ji Allah ya kai sarki Allah ya ta'ala ta yake nuna ta kuma ne bihi shin ba za ku hankalta ba ku imani da wannan alqur'ani
wa kan qasamna min qaryatin kana zalimatan wa ansana ba'da yawmana qarin wa kam qasamna min qaryatin kana zalimatan wa ansana ba'daha qawman akharin Allah ya ta'ala ta yake wa kan da yawa أسمى من قرية مكة على حجة القرية أهل القرية أنا أبيك مكة من دوريون الله يعوض وهل تلك الله سبحانه وتعالى مكة أي فاجرة فقط انتفاضة من خمسة بفاجرة في الإيمان بأن بارك وأن تعالى بعدها قوما آخرين sannan kuma sai mu samu wasu mahalittu bayan waɗannan in Allah ya harkar da shi in sai Allah kuma ya samu wasu to wannan ana ana ana kwantar da su kuraitawa ne masu yi wa manzon Allah izini har ma suna so manzon Allah ko ne a halakar da su mana tunda an ce an halakar da wa'ancan su sun kuma su yi imani har ma wani a cikin kafiran da ɗauko bi su san ƙashi irin da su maka dabba ta yi su sai zai samu manzon Allah saboda izini da zai so ya kira sunan manzon Allah ko ya ce masa yanzu kana ganin wannan idan ya mutu ya Allah zai kashe shi Allah ya ce kunu hijaratan aw hadid eh ko biya in kuka dawo ko da kun karfe kuka dawo Allah ya karfe eh to kuma ya ba ya Allah ya gulanci kuma ganin wai aure ya sa eh da harkar da shi ya ce lokaci ne shi Allah ba ya ba ya sai Allah ba mutum bane ba ya gaggawa duk mutum da zai halaka ba sai lokacin halakar da shi din yayi idan annabawa aikin su addu'a in suka yi addu'a haka nan ma kuma shi magaza annabawa malamai haka duk al'ummar manzo Allah da zaka duk abin da aka yi addu'a to Allah ubangiji zai kawo sauki a wurin duk mutanen da suka dami al'umma da yawan sace-sacen kidnaki boko haram waye waye ga su ana ta addu'a mutane suna ganin kamar abu kamar addu'a ce ba ta karɓi ba ba haka lokaci shi Allah ba ya gaggawa kai ne mutum ne shekara 60 ko 70 ka mutu sai za ku ce son abu yayi yayi yayi yayi amma shi Allah ai da'imi ne la yayi saboda haka in mai shekara 100 za ka yi a wurin Allah innahum yarawnahu ko ba'ida wa narawhu qarida kuma ganin abun da yake da shi kuma Allah ubangiji yana da abun da kuka kuka kai dan shekara 60 Allah yake zai halakar da kai yanzu Allah ya sauke da ni abin da kuke da ni shekara 60 din kana da yawa yasa annabi Musa lokacin da Fir'auna ya naka masa sai addu'a annabi Musa yake Allah ta halaka da Allah yake kadin ji da da'awa kuma Allah ta tsakina Allah yake na karbi addu'ar ku amma ku ta ta da ku ta da ku ta da lokacin da Allah yake ya karbi addu'a da halaka da Fir'auna shekara 40 to ga da in kai ne zai ga wai dan ta yi addu'a ta yi ba Allah ya yi kai ku Allah ya ga ku har yanzu ku dinga in kun da har yanzu ba ku addu'a ne ko ba ai ba abin da ke yi sai ka addu'a ce ka addu'a kamar sukar kamar sukar ce in dai kana addu'a to za ka dawo duk da ɗaya in ma ba ka bayyana akan ka ba za ka bayyana akan ka ai ka ji ko ka kuma kuma ba ka bayyana yana ba ka yadda yana hadisi ya faɗa sai ka ga an kawo maka abubuwa na alkhairi da yawa sai ka ce Allah ubangiji wannan kuma ta ila kuma ibadar ka ba ta kai ba sai Allah ya ce ba kai addu'a ba dan kaza da watan kaza a duniya kawai ko ni ba ka kaza eh na wuce ka Allah ubangiji ai ka muka ban abin da ya zo ba ko to ai shi ne nan din da kara ba shi a lahira ko mutum ya ci da ya ɗauki Allah ina ba duk abubuwan da ne a duniya da su karɓe su ba ba ka tara mun shi da ba ɗauke na zo na yi da amfani su sai da haka duk abin da ba wa Allah ya ba iko ka aza hannun ka kawai ta Allah to Allah ya karba sai dai lokacin biyan bukatar ne zai yi abuwa ma da gaggawa zai yi a yi maka jinkiri zai yi sai ayanka zai yi ma an ma shi sai lahira zai yi kuma kayan Allah wani lokaci yana nufin zai kama ka da ka daga hannu ko addu'a sai ce ka ga ka ga wawa ya mun lokaci ko da shi ya dawo lokacin da ya yi dalilin ubangiji ka to na ka ga addu'ar da ya ce wannan lokacin ne yanzu Allah karimu ne yanzu ya sa malamai suke cewa har ka ce wani wani kai ka ga dukkan al'umma kai ta zalunta al'umma ka cuci wannan ka cuci wannan ana ta addu'a a kanka kai kana ganin kamar kana injilanci kana da ai ba wani abu da zai same ka amma ka ji hamsin da kuma wani wani yana cewa a ta haka ubi du'a'i wa kan dalili wa ma ta dalili ma kana addu'a ta hawun nomi na ta tsin walakin na amadu wani amadun idawa ita addu'a inda an yi ta da lokaci ne kawai za ta yi amfani kusurori ne da dare aka ajiya suke in dai an yi ta lokaci yin ko kuma za a ganta in ma ba a ganta ba dai za a ji ko Allah ya na
فلما أصيب فلا إلى منها يركضون فلما أصيب أصلا إذا رؤوها يركضون wato lokacin da suka fara suka gaba azabar tana zuwa idan hum minha yarkudun ko kuma da gudu suna gudu suna sauri suna fita daga gurin zuwa suna ga alamar azabar Allah tana zuwa fa qalat innahum al malaikatu istihza sai malaikun Allah suka dinga gaya musu saboda suna kokarin ko istihza na sai sai musu لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وملائكتنا سنت لا تركضوا تركضوا ولا ما تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وما يرجوا أجا جدا جدا تسلموا من الله ومسكوا فلا تسلموا ومساكن كل بلاد الناس لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة حقيقة كما أسميت وما أجد بكتن أجل هو لدنيا بعد ذلك العادة بأيك سماء فقال على بلاد الناس خلقه حتى ملائكة السجاة مثل السجاة
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عذاب القبور إن سلطان سيدنا بن مسعود يا ويلنا ويلو أن نموت لكم الله لكم ثم يا ويلنا ويلو أن نموت لكم الله لكم إنا كنا ظالمين بالكفر حقيقة من ظالم تكبر كافر فلم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم عقيدا خالدين فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناهم عقيدا كاملين الله يقول بذكر حتى مجال الشافعي كما تقول الفاتحة كما تسوى من جزاؤكم الله لا شيء وهذا الاتحاد كتب تقع حتى جعلناهم عقيدا الله يقول هذا ما ممكن muka ne da su muka gurbe kamar yadda ake gurbe shuka ke nan kaya mu je na suka dawo maka su kamar yadda wuta in an kunna ka ake kashe ka yadda kuma kuma a kasa kawai a zube Allah ya gudu ya halaka
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الله بقى في كل شيء وما خلقنا السماء والأرض aibin halittu kan mai da kaskai ba wa ma baina huma da abin da yake tsakanin kan mai da kaskan nan ba mu halittu su na ibi na ba saboda wasa Allah ya ji ba ya
لو أردنا أن نتخذ هوى لاتخذناه لدنا إن كنا فاعلين ووجدنا أن نتخذ نهرا واتخذناه من لدنا إن كنا قومين الله تعالى لا مرتوى سا تعالى جو مرتوى سن daga gare ni daga daga fada kenan wato ba za mu ci wani abu abin wasa in ji Allah kada ba za mu ta cikin mutane na guda shi ne abokan wasan واتخذناه من لدنا ومن عندنا كلمة الجيل والعين والملائكة da sai mu ci abin wasan daga fadar mu nan wato kamar yin yin kamar mala'iku da ba za mu yi wasa da su ya mu wasa amma ba ku yi sabi ba in kun na kawo ne da zalika idan mun ba mu aikata haka to da sai mu kare da gare mu na
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر ولكم الويل مما تصفون الله مدعوكم تنسيكم إلى عذاب بل نكذب بالحق وتؤمنون جوف بالصيام على الباطل بتكاثركم za mu jefa gaskiya ne a bisa karwa ta take kafin sai da gobe ne je daga tayi daga daga ta ai ya yi zahi kike ne sai daga kawai kariyar ta duki da za ku ba ta gaskiya ta lalata ta har abada duk ƙarya duk girman ƙarya idan gaskiya ta zo za ta lalata ta ta dawo babu kike ولكن من وين عذاب من لا تثبت على ذلك يا كافرون مما تصفون الله به من الزوجة أو الولد bisa abin da kuke siffanta wa Allah na cewa yana da mata ko yana da ƴaƴa za mu kasu da gare shi Allah ya aikata da gare ni dukkan halitta ya gaba وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستعصون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهترون الله مدد تنسل في يده من في السماوات والأرض ذكر أظن السكين فرمي بقصي لما لا يكون ضد باقي ولكن الله لي حليت السكين بايته ومن عنده لمدة السعودين كواتسوم على إسيكنا ضد باقي الله كما نوكما كما تبرك الله لا يستكبرون عن عبادته ba wasa ba su ba su yi Allah girman kai ko ta waye su da ka bauta ba su yi haka wala ya sa su nuna ko da jiya na ba su yi duk kamar nan gaba ɗayanta mala'iku ne suke nan wasu sun yi sujjada wasu sun yi sujjada wasu sun yi ruku'i wasu suna tsoro suna bauta wa Allah ba su kakkauta kadiru baitul ma'amur da manzo Allah ya je lokacin da zai isra'i da isra'i wani masallaci ne a sama baitul ma'mur an ce yana daidai da yadda ka'abar da take a kasar nan saman ka'abar can a nan yake a kawkar kullum mala'ika dubu saba'in ne suke shiga cikin masallaci sun yi lafiya sai su fita ta ɗaya kofa kuma gobe ma dubu saba'in za su zo sun yi lafiya su fita jibi ma dubu saba'in tun da Allah ya faɗi duniya har zuwa yanzu an kasu fita haka ake kullum dubu saba'in su shiga cikin ibada su ba kan inda suke tafiya ba ga inda suka taru suka yi yawa ba kan inda suke fitowa su zo su ibada ba ga sun ƙari ba to shi ne manzo Allah yake faɗa a wani hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin wani hadisi yake hal tasma'una ma asma'u shin kuna ji abin da nake ji ko in ji ya rasulullahi yake ga sahabbai yake shin kuna jin abin da nake ji ko هل تسمعون ما أسمعه النبي يقول أسرت السماء وهك لها أن تهك يقول كمن من تايميش كما وتياك الشمس أجريك دول المتسايميش يقول ما فيها موضوع أربعة أشواط إلا وملك الواجع جرحته فضل الله تعالى ما عند لا تساء يا إنك بداية هكا أسمى من جبائها ما عند لا تساء jirgin ya ku guda hudu haka sai ka ce akwai mala'ika ya yi sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala yana bauta masa saman gaba to haka al'amari yake shi Allah in ma ka bauta masa kan ka kai in ma ba ka bauta masa ba shi komai ma yana bauta kuma kai ma in kace ma da bautar da za ka bauta kai Allah wa farha idan ka ji annabawa to kai a kai biyayya ke nan za ka samu lada in kuma ka ji annabawa ba ai dole da kana bauta Allah ko da kake akwai mutumin da kike da zai tashi ya ji tashi Allah ya ce ka ji wani tashi da ya tashi ya ce da zai ji ba ai dole da zai rabu da kuma ba a to wani zai mutu a lokacin Allah kake bauta ai ba da kai eh in ka ji ruwa ba ka neman abinci ka ci har Allah zai sa ka ce ka ci abinci dole ka ce ka ci in ka ji ruwa ba ko ka ji kana neman ruwa dole ka ga duk wata Allah ne kuma idan kana tafiya za ka da inuwar ka tana jin ta da rana a inuwar tana yi wa Allah sujjada ana bauta maka ne idan ta zuwa Allah za ka zo da kun kun zulukuru da yawan da dole ka ta bauta Allah eh ko ma haka ko ma ka wannan ba ma ka ce zan yi Allah ko ma ka yi haka eh wannan da ba mu tsara ai Allah ta dole ka bi saboda haka in ka bi shi dan an shi ke nan ka samu sakamako in ka yi zai zama shar'ar ce ka bi eh shi dole ne to da haka abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa abin da muka kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ka sanya mu a cikin bayan ka wanda za ka ƴanta su a cikin wannan wata mai albarka jama'a a yi ibada kwarai da gaske a cikin wannan wata Ramadan da ka sani da ko daga wannan watan kila kai ba za ka sake samun Ramadan ba ɗan uwanka mutum nawa wanda sun yi Ramadan din da su amma yanzu babu ko da ka dama Allah ya baka sai kai kokari kai ibada Allah ka gafarta mana albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله Thank you.
tasirin maulana sai kenan nan da aka gabatar yau ashirin da biyar ga watan uku kan fitin daga nan gundumar sai mai alhamdulillah